rawatib na filfilu da ake yi su ma suna cikin abin da ake gyara sallah da su malami mana bayanin na filfilu da ake yi guda goma sha biyu a cikin dare da yini har malam ya gangaro inda yake bayani game da wacce tafi ƙarfi da falala daga cikinsu ita ce arraka'atani ba'da alfajr rakawoyi guda biyu da ake yin bayan bullowar alfajir kafin sallar asubahi to malam ya fara bayani game da ita wannan nafila da ake ta kafin sallar asubahi tana da wasu keɓance-keɓance da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ta da su akan sauran na filfilu. Mala ya kama na guda uku daga ciki ina ji za mu tashi na hudu ne. Na farko Mala ya ce tana da, nan ne muka tsaya ko? Yawwa. Mala ya ce na farko tana da ƙira'a mu'ayyana, an yi mata karatu na musamman ba kamar sauran na filfilu wanda duk abin da ka ga dama za ka karanta. abu na biyu shine ita ana takaice karatu a cikinta ba a tsawaitawa abu na uku kuma ita wannan sallah ta raka'atul fajri ana sallatar ta lokacin tafiya da lokacin zaman gida kuma bayan sauran waɗanda su idan ana cikin halin tafiya ana barin su ne ba a sallatar su malai ce al-khususiyatur rabi'a ke bance ke bancenta na hudu da take da shi akan sauran annaha a'zamu ajran ita wannan nafila tana da tana da girman lada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata malai ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace raka'atul fajri annafila khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace raka'atul fajri asali raka'atani ne amma an yi hasbin nuna ɗin saboda za a yi ibafa ne tunda ibafa za a yi sai ya hasbin nunin sai kasance raka a talfajiri raka'o'i guda biyu da ake yi na alfijir sai malam yace annafila ma'ana na nafilfilu ba na sallar farilla ba khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace su suka fi alkhairi sama da duniya da duk abin da ke cikin duniya wannan na filfilu da kai yanzu kafin ka fito masallaci ko kuma da kai su yanzu bayan ka zo masallaci kafin a tada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ke cikin duniya abin da ka sani da wanda baka sani ba wanda kake so wanda kake fatan kaiwa gare shi yace to wannan nafila da kai raka'a bi ta fi shi alkhairi tun daga farkon duniya har ƙarshen ta kaga ba karamin alkhairi ne da su ba wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul musafirina كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي الفجر حديث من لمبة تقريبا كويدا أشيرين دبيا مالتي الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف دنيا منذ خلقت تند أكهل التيتا إلى قيام الساعة هزوا لوكة تند ألا مدوك كنسر كيزي تشال قيام الساعة wannan nafila raka'a biyu ta fita alkhairi daga wancan lokaci zuwa lokaci na gaba da zai zo malai ce min bima fiha min kulli zakharif da duk abin da ke cikin duniyar na kyale-kyale shine az-zakharif na kyale-kyale abinda duk dan adam yake so zuciyarsa take mararinsa take kwadayinsa take fatan kaiwa gare shi duk yadda kake son abu a duniya wannan nafil biyu raka'a guda biyu sun fi shi idan ka kwatanta shi da abin da za ka samu a lahira ladan da za a baka ya fita abin da ke cikin duniya malai ce zakharafatud duniya wa zaharatuha ƙyalƙyalen duniya da kuma ƙawar duniyar li'anna ajaraha ya baka saboda ladan ita sallar wanzuwa yake ya bi ka har zuwa a lahira lokacin da Allah madaukakin sarki zai maka hisabi wa duniya kulluha faniyatul la tabqa ita kuma duniya ba ta wanzuwa dukkaninta duk yawan abin da ka samu faniyatul miqarewa ce la tabqa babu wani abu da yake wanzuwa a cikin duniya duk abin da ka mallaka duk yawan sa duk yadda kake jin dadin sa wallahi wataran sai ya barka ko ka bar shi eh haka yadda ka zo duniya babu komai haka zaka koma duniya babu komai yadda muke zuwa duniya babu komai a jikinmu haka muke komawa duniya babu komai a jikinmu daga mu sai wannan dan kyallen da aka rufe jikin وفي قبض الطفل عند ولادة دليل على على الحرص الذي هو جامع وفي بسطه عند الممات دلالة على فانظروني قد خرجت بلا شيء haka wani mawaƙi ya ce ya ce wa fi ƙabdi ifli inda wiladati lokacin da aka haifi yaro kaga ya faɗo hannunsa a dunkule haka yaro ake haifasa ko kaga hannunsa a dunkule ya ce dalilun alal hirsin ladhi huwa jami'u dalili ne da yake nuna cewa ya faɗaura ɗan bashi ɗan adam ɗin da ya faɗo ya ce ko ana ha maza ko ana ha mata ko ana abin da za a isa ya tara duniya shi sa kaga ya haka ma'ana ya zo tara duniya ke wa fi basdihi indal mamati dilalatu amma lokacin da zai mutu ya hannun mutum yake yi ba haka yake bai zubar da su to shi kuma abin da yake cewa fanguruni jama'a ku zo ku zo ku kalle ni qad kharajtu bila shay'in gashi na gama rayuwar tawa na fita babu komai wannan kaga shi kadai ya ishe ka wa'azi ka zo duniya kana ko a hana ko ana ha maza ha mata sai ka tara duniya yanzu kuma ka fita kana cewa jama'a kulliyar na fita babu kuma ina da abin da ka tara a duniyar ka bar shi anan wasu za su more shi Allah ya sa mu cika da imani mala yace wa hadha yujibu lana an nahrisa ala hatayn ar-rak'atayn wannan shi zai sa ya kasance ya wajaba a gare mu an nahrisa ala hatayn ar-rak'atayn da mu kwadaita mu yi kwadayi a bisa waɗannan rakawo'i guda biyu bi ƙadari mustata gwargwadon iyawar mu gwargwadon ikon duk yadda mutum ya sami iko ya yi su in dai ba babu yadda za ka yi bane baka da lafiya waɗannan rakawo'i kada ka kyale su wa an nusallihi ma qabla salati kuma mu yi kokari mu sallace su kafin sallar asbahi fa idza dakhalna idan muka shigo cikin masallaci wal imamu qad shara fi salati al-fajr a lokacin limami ya riga ya fara sallar asubahi an tada sallah kenan fala nusallihi ma to a lokacin ba za mu sallaci su ba kada ka je mun yi wannan bayanin satin da ya gabata ko kada ka ce wasu suna yin haka mutum ya shigo tunda kamar mun irin nan masallaci ana yin karatu mai dan tsayi sai mutum ya ce a hai zan yi naka atal fajri sannan zo in bi limami ka aikata haram wannan sallar da kai ba daidai ba ce ba sallar ce ba sallar ce ba daidai ba kayi ta a lokacin da ba daidai ba ba a yi kana shigowa me za ka yi sai ka bi limami idan limami ya gama sallah babu laifi sai ka tashi kara mota ko kuma ka bari sai rana ta daga sai kara mota duk yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni za iya rama ta idan mutum ya saba yana yin ta akan lokaci ba wai ka mai da ita kawai kullun sai bayan sallar asuba ka rinka yin ta ba haka take ba ka'idar ta kafin sallar asuba ake yin ta to sai kasance wata rana dan adamtaka ta dauke ka kama kara to sai a ce ka hakura kenan a'a tana da falalar da bai kamata a batta ba bayan sallah sai karama ta ina fata an fahimta amma za ga wasu kawai sun bi da ita al'ada kullun sai bayan sallah asuba za a sarama ta wannan ba daidai bane eh wannan ya ci karo da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace wani salli wani sallihi ma ba'da salati sai mu sallace ta bayan sallar asubahi aw ba'da an tartafi ash-shamsu qadra rumhi ko bayan rana ta daga gwargwadon goran mashi lokacin da ake fara sallar sallar walaha lokacin da rana ta ɗaga ta ɗan ɗago kaɗan ba lokacin da ta fito ba sai rana ta fito ta ɗago sannan ake fara sallar nafila idan rana ta fito farkon fitowarta ba a sallar nafila annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce rana tana kullowa ne a tsakankanin ƙahon shedani tana kuma faɗuwa ne ƙarƙashin ko kuma tsakankanin ƙahon shedani sai annabi ya ce to ɗan lokuta guda biyu duk ba a yin nafila a cikinsu saboda shaidan yakan je ya raba ranar ya sata tsakankanin ƙanhunansa don masu bautar rana su bautawa rana amma shaidan ne suke bautatawa to kai a matsayinka na musulmi sai aka hana ka koyi da irin wancan sai ka bari sai ranar ta dago sai kai sallah idan kuma ranar ta faɗi sai kai sallah da safe da kuma lokacin faɗuwar rana duk wannan lokacin ba lokacin nafila bane al-khususiyatul khamisa abu na biyar daga cikin abin da wannan sallah take banta da shi anna kafiran min ahlil ilmi qala da yawa daga cikin ma'abuta ilimi suka ce yanbaghi idza idza salla sunnatul fajr ya kamata abu ne da ake so idan ka sallaci wannan nafila mai albarka ay yabtaji'a yasiran ala janbihi al-ayman sai mutun ya koma ya dan kwanta akan barin jikin shi na dama amma ba bacci zake ba an fahimta yan uwa dan kwanciya ne kadan manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama kiyamar laili alfajir ya bullo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai yayi raka'atul fajri idan ya gama ta sai ya dan kwanta akan bangaren jikinsa na dama an fahimta dan minti 1 minti 2 minti 3 sai tashi kuma sai ya tawo masallaci da wasu daga cikin malamai suka ce wannan shi ma sunna ne ana so kai malai ce li annar rasula alaihi salatu wassalam saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana yaf'alu zalika ya kasance yana aikata haka a cikin hadisin da al-imam al-bukhari ya fitar da shi cikin kitabul adhan babu man intazara al-iqama hadisi mai lamba ta 626 imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabus salati al-musafirina babu salatin laili babin da ke bayani game da sallar dare malai ce wa hadha litija'u fihi khilafun baina ahli ilmi kaga wannan dan kishin gida da ake kadan akan bangaren jiki na dama malai ce to akwai sabani da malamai suka yi a cikin sa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda yace innahu sunnatun mutlaqan shi wannan dan kwanciyan da ake yi sunna ce saki ba kaidi kawai zaka iya yin sa ومنهم من قال innahu laysa bisunnati wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan fa kwanciya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba fa sunna bace walakinahu istirahatun annabi dan hutawa yake dan uwan fahimta me yasa suka ce saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallar dare kun ko san yadda sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take kasancewa a cikin dare sallah ce mai tsayi sallah ce da ake dogon karatu ai dogon ruku'u ai dogon sujjada sallah ce da ake ba da kulawa mai yawa a cikinta idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta da sallah yakan iya karanta izu daya izu biyu izu uku a cikin raka'a daya an fahimta to ƴan uwa idan yayi ruku'u dadewar da yayi a tsaye yana kusan wannan dadewar a cikin ruku'unsa haka sujjada ita ma yakan kusan daɗewar da ya a cikin ruku'insa akan ruku'insa to kaga wannan sallah ya kake gani idan aka ce wannan raka ɗaya kenan ya kake gani idan zai raka goma sha ɗaya kaga akwai daɗewa to idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin wannan sallar mai tsayi ya raka ta alfajiri kuma sai ya dan kwanta ya dan sai ya dan kishin gada dan ya dan huta haka wasu malaman suka ce suka ce wannan ba sunna bane shi yasa malaman usul fiqi a suke yin babi suke yin babi a cikin littattafan da suke kawo masa'il na usul fiqi babu af'ali af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani game da ayyukan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi hal yuqtada bihi amla shin kowanne aiki da annabi ne za a koyi da shi ko kuma akwai aikin da ba sai an yi koyi da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta kuma bayan magana ita magana an annabi yayi ta mecece wannan shari'a ce an fahimta amma aiki fa wani aikin yakan kasancewa shari'a ne wani yakan kasancewa ma khususiya ce tasa ce annabi shi shi kadai ba haka bane wani aiki idan annabi ya to shi kadai aka ce yayi shi banda kai banda ni to shi sa malamai suke tantance irin wannan to annan ne aka samu irin wannan tunda aiki ne annabi ya ce ku kwanta ba amma dai an ga yayi to suka ce to ai tunda annabi yayi sunna ce wasu suka ce a'a wannan fa annabi yana yi ne dan ya huta tunda ya gaji an fahimta ijtihadi ne malamai suke wannan ya kawo yayi kokari dan ya fito da hukunci kaza wannan ya kokari dan ya fito da hukunci kaza wal insanu alladhi la yahtaju ilayhi la yaf'aluhu suka ce mutumin da baya buƙatar wannan kwanciyar kai da baka wuce kiyamul layli ba kayin ka kana kana bacci tashi kawai kai kaga alfajir yake to kai raka ta alfajir a gida to kwanciyar me zaka yi kenan kaga wanda suka ce ba sunna bace ba buƙatar kai me kenan wannan kwanciyar amma wanda suka ce sunna ce ko da ba kai kiyamar laili ba za ka yi saboda mai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan wannan fata ana fahimta wannan matsalar ko yawwa wa minhum man fassala to daga cikin malamai kuma akwai wanda suka rarrabe maganar suka yi tafsiri fa qala yace in kana al insanu mimman yatahajjadu fil layli idan mutum ya kasance daga cikin wanda yake kiyamar laili da daddare wa yahtaju ila rahati kuma yana bukata ya ɗan huta saboda ya gaji sunna lahu ayyastariha to an sunnanta masa irin wannan kwanciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma don koyi da annabi fa yabtaji'u 'ala al-janbi sai ya kwanta akan bangaren jikinsa al-ayman nadama wa illa in ko baya daga cikin masu kiyamar laili falaisa bi sunnatin a haƙƙinsa shi ba sunna bace wa hadha tafsilu sai malam uthman yace to kaga wannan rabe maganar da aka yi shi a wajensa aqrabul aqwali fi hadhihi almas'ala yace tafi kusa da daidai a cikin wannan mas'ala da aka tattauna ma'ana idan ka saba kiyamul laili kana yi kuma musamman kiyamul lailin da kake lokacin kusan da take kai ga lokacin asuba ba wacce zaka da daddare ba akwai bambanci da mutumin da zai kiyaman laili a farkon dare ya kwanta ya tabbacinsa lokacin da ya tashi lokacin sallar asuba ne kaga ya tashi wancan gajiyar da ya ta riga ta bar jikinsa ya tafi da ita yanzu abin da zai kai alwala zai ya raka a tayi fajr ya tafi masallaci haka ne to amma wanda shi yana tashi ne karshen dare wajen karfe 3 ko 4 in ya fara kiyaman laili sai tana kai shi kusan lokacin me lokacin sallar asuba to irin wannan ake bayani akan sa to shi irin wannan a haƙƙinsa sunna ne sai ya yi mai sai ya irin wannan kwanciyar amma mutumin kawai da tashi babu laifi idan kai alwala kawai sai ka tafi ka masallaci ba sai ka irin wannan kwanciya ba malai ce to shi wannan tafsirin shi yafi gamsuwa da shi shi yafi dacewa da dini Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce walakin idza kana yakhsha annahu idza qaja'a 'ala al-janb al-ayman yanamu wa yatruku wa yatruku salat al-fajr sai dai idan mutum yana jin tsoro idan ya kwanta ɓangaren jikinsa na daman nan ya ɗan yi baccin nan ɗan kaɗan zai iya barin sallar asubahi ko kuma kawai bacci ya gaba da shi ka san shaidan wallahi kana kwanta an baka wasa ba sai dai ka ji sai dai ka ji rana ta buɗe akan ka ba haka bane wallahi sai dai ka ji kawai gari ya waye eh dan lokaci ne kaɗan minti biyu minti uku da da ka wani sai ya tashi ba tsakar dare tun karfe biyu mutum ya tashi ya kasa koma bacci wani ce maka wallahi tun karfe biya tashi ya kasa kuma bacci yana ta sake sake da tunane tunane shi bai yi sallah ba shi bai kaza ba sai can wajen karfe 4 da rabi sai ka zo da bacci mai dadi ya dauke ka yana dauke ka kuma shikenan sai dai ka ji an yi sallah asuba ko ina da ina shedan kenan eh shedan kenan ya amur bil fasha wal munkar shi da ma aikin sa kenan Allah ya mana tsari da shedan mala yace to idan yana jin tsoron irin wannan hatta tatlu ash-shamsu ya kwanta ya bacci bai ankara ba har rana ta bullo fala yaf'al sunnatan takunu sababan litarki wajiban litarki wajib mala yace to baya halatta a haƙƙinsa ya kwanta ya bacci ya bar farilla ko kuma ya bar farilla ya aikata sunnar da za ta kasance sababan barin wajibi baya halatta a haƙƙinsa sai mala ce hunaka sunanun ukhra ghairur rawatib akwai wasu sunnonin fa waɗanda ba rawatib ba su ma duk annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a garshen sallatar su su ba sai mu ji su ƴan uwa dan mu kiyaye domin waɗannan nafilfilu da muke kamar yadda muka sha muke ta ambata ƴan uwa da su ake tattara mana da su ake hadawa sai a cike mana guraba da gibin da muka bari na sallolin da muke na farilla duk sallolin mu na farilla kamar yadda mun faɗa kowa ya gamsu akwai gibi a sallarsa waɗannan nafilfilu da muke su ake tattarawa Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa yana so mu shiga aljanna ma yaf'al Allah bi azabikum in shakartu wa amantu kana Allah shakiran alima Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai idan ya mana azaba in dai mun gode mun bi shi shikenan duk wanda kaga ya shiga wuta lalle tsiyarsa ta isa ne eh amma Allah maɗaukakin sarki duk wata hanya da zamu da zai da zai ba mu tsira ya ba mu ita to sai a tattara nafilfilin nan gaba daya sai a hada mana sai a jona da abin da muka bari na wancan gibi na sallar farilla sai sallar ta tashi cikakkiya insha Allah ta'ala to bayan waɗannan rawatib din an uwa akwai wasu sallolin nafilfilu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ya shar'anta daga ciki mala yace akiduha alwitr mafi karfi daga cikin su ita ce sallar wutiri sallar wutiri ita ce sallar dare yan uwa sallar wutiri tana farawa daga bayan sallar isha'i zuwa bullowar alfajir tun lokacin wutiri ne ana yin sallar isha'i lokacin wutar ya fara shi ne ƙa'idarta sannan tana ƙarewa bayan bayan fullowar alfajir ba lokacin sallar asuba fa bullowar alfajir da kaji an fara kiran sallar asubahi alfajir ya bullo kenan to lokacin wutar ya wuce in ka tashi a lokacin to kaga lokacin wutar ya wuce ka kenan baka da damai sai dai sai dai za ana ramata ita ma wuturi ba amma ya ake ramata za mu ji insha Allah ta'ala malata huwa khatmu salati al-layli bi rak'atin aw thalathin aw khamsin aw sab'in aw tis'in wa aktharihi 11 malata ita sallar wutri ita ce khatmu salati al-layli ita ce ciko abinda ake silin din sallar ake ake rufe sallar dare da shi ma'ana ita wuturi da ita ake rufe sallar dare ana yin ta ne ko kai raka ɗaya ɗan uwa raka ɗaya ko guda uku ko biyar ko bakwai ko tara ko kai sha ɗaya wani lokacin ma za ka iya yin sha uku ya tabbata ina fata an fahimta wannan shi aka samu a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sawa'un da azumi ne ko ba da azumi duk abin da za ka yi inda azumi ne kai in ba da azumi bane duk haka ake yi wal witr sunnatun muakkadatun mallai ce kaga wuturi wato sunna ce mai ƙarfi a bar ƙarfafawa hatta qala ba'd ahli ilmi dan uwa barka ji har sai da aka samu wani daga cikin malamai yana cewa innahu wajibun innahu wajibun ita sallar wuturi wajibi ce duk wanda ya bata sai Allah ya kama shi to amma wannan zance ne marjuhi zance ne da bashi da ƙarfin dalilai da hujjoji ƙarƙashin ayoyin alƙwari da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yafi ƙarfi shine ita wuturi sunna ce mai ƙarfi ba a so a batta wa qala al-imam ahmad rahimahullah imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani alaihi rahmatullah wannan katafaran malamin musulunci ɗaya daga cikin jigajigan jagororin gidajen addini ko kuma gidajen mazababun nan guda hudu wanda ake ce musu hanabila to shi imamu ahmad din da kansa yake cewa man taraka alwitra duk wanda ya bar wutir ya daina yi baya yin ta fa huwa rajul su'i ne ce mutumin banza ne ba in ji ni ba in ji imamu ahmad imamu ahmad ya ce fa huwa rajul su'in mutumin kawai ne duk wanda baya yin wutiri la yanbaghi an tuqbalahu an tuqbala lahu shahadatu yace baya kamata kwata kwata a karfishe da sa kaji Imam Ahmad a wajen sa duk mutumin da bayan sallar dare sallar wuturi to shi wannan ko kote jaba za a karfashe da sa ba sai an tambaye shi wani kana yin wuturi eh alƙali zai tambaye shi kana yin sallar dare ce in nakan taba ce to ce gaskiya rabuwa ne ita tan azumi ce to kuma gefe babu kai a cikin masu bada shaida to kaga duk sallar da malamai za su faɗi irin wannan maganganun akan ta ka san karfin ta ayya isa eh sallah ce mai matukar fa'ida ɗan uwa sallar daraba babu sallar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake mahimmantarwa in ka ɗauke sallolin farilla kamar sallar dare babu shi sa di yadda za a yi karin ɗaya ko raka'a uku ce kawai ko raka'a ɗaya ce in ka samu dama kai in ka tashi ka tashi ka makara lokacin da zaka iya samu kai sallar nan shine sallar raka'a ɗaya zaka iya kai sallar raka'a ɗaya kawai tayi insha Allah ta'ala falwitr sunnatun mu'akkadatun mala yace kaga wutiri sunna ce a bar karfafawa walakin laysa alwitru huwa alqunut to ga wata mas'ala mala yace sai dai ka sani fa dan uwa wutiri ba fa shine alqunut ba asa alqunut ai ko sai yace ai addu'a bi qaulika alqunut shine kai addu'a da fadin ka Allahumma hadini fi man hadait irin abin da ake a cikin da azumi ko raka shi galibi idan an dago daga ruku ana Allahumma hadina fi man hadait ko Bala ya ce, To, wannan addu'ar da ake yi ba ita ce ƙunutu, ba ita ce wuturi ba, ba ita ce wuturi ba. Alwuturu shi wuturi shi ne an tahtuma salatan laili, shi ne ka cike sallarka ta dare bi raka'atin da raka'a guda ɗaya, sawa'un ulta, duk ɗaya ne ka faɗa a cikin wannan raka'ar ka yi irin wannan addu'a Allahumma hadini fi man hadait, aulam ta ƙulko baka faɗe ta ba. Balil ƙunutu, bala ce bari ma shi wannan addu'ar da ake ta al'unutu laisa bi sunnatin da'iman ba fa suna ba ne kullum-kullum kai ta yi ‘yan uwa an gane wannan? akwai masallatan da za ku ga kullum sai sun yi wannan al'unutu haka ne? to wannan ba sa kan suna ana yin ne bai na fainatin wa lokaci bayan lokaci idan ka ɗanyi sai ka ɗan huta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a samu ya dawo ma kullun yanayin wannan alƙunutun shi sa malamai suka ce da yawa daga cikin malamai suka ce ba daidai bane kasance kullun idan aka yi sallar wuturi sai an yi alƙunutu kullun to an zo da wani abu sabo kenan amma a danyi a huta a danyi a huta ina ba ta an fahimta yawa dan wasu zaka ga har zuwa suke su same mu anas wai ba ma yawan yin kunutu da Allah a rinka yin kunutu kullum ma e ba wai yin ne ba a sanyi ba a ana so abu sunnan manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a shi sai aka samu lokaci sai a taba aiko yawan aka samu dama sai ai shi alqunutu yan uwa kala biyu ne abinda shari'a ta sani alqunutu guda biyu ne shine akwai alqunutu inda nawazil akwai qunutul witri alqunutu inda nawazil shine alqunutu da ake yi lokacin da wata masifa ta sauka lokacin da wani bala'i ya sauka ba ba a yin alqunutu saboda annoba amma ana yin alqunutu yanzu misali kamar yadda ake ta kashe kashen nan irin bandit da sauransu to ya halatta a yi musu alqunutu dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kusan wata guda yana wasu kabilu alqunutu Allahumma shudud Allahumma shudud wada'aka ala mudar wa kaza wa usayya annabi ya tai musu yana musu alqunutu Allah ka tsananta kamanka akan su sai da annabi kusan wata guda ne musu akwai waɗanda suka kashe urra wasu makaranta daga cikin sabon mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sun zo suka ce sun musulunta suna fata annabi ya ba su wanda su koya musu karatun alkur'ani ashe mai wadara ne sai annabi ya tattara musu wasu alarammomi dakka annabi ya ce ku je koya musu alkur'ani sai da suka nisa kawai duk sai suka kashe wannan alarammomi suka bude kawai suka musu duk suka kashe su gaba ɗaya to shine abin yawa annabi ciwo sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu ya rinka musu alƙunutu ya rinka musu alƙunutu kai ka san ba su kai labari ba don aka sami irin wani yanzu kamar kaga irin bandit din da suka dame mu su kama mai ruwa da wanda ba shi da ruwa su yanka wannan su kashe wannan su koda gidan wannan su yi waccan fade su yi kaza su karɓi kuɗin wannan haka kawai haka kawai babu wani abin da zai sa su wannan abu to ya halatta mu shiga masallaci ne mutum misal ta Allah ya tsine musu albarka ya halatta bi tai Allah ya tarwatsa su Allah ya lalata lamarin su Allah ya jefa musu bala'i da musiba ta inda ba sa zato ai tai musu wannan alƙunutin ya halatta irin wannan to shine al-qunut inda nawazil ita wannan al-qunut inda nawazil ɗan uwa ana yin ta ne a cikin kowace sallah zaka yi ta azhar kayi ta al-asr kayi ta magriba kayi ta isha kayi ta asuba babu wata sallah da aka yi kowace zaka yi kayi ta anafila kayi ta a farilla sai al-qunut ta biyu ita ce qunutul witr ita ce qunutu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyawa jikansa al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma yace ya rinka yin ta ita ana yin ta ne a sallar witiri sallar witiri ita ce sallar da ake ta dare bayan sallar isha wacce muke bayani a kanta idan ka gama sallolin gaba ɗaya a raka'ar ƙarshe raka'ar ƙarshe wacce daga ita sai sallama to sai ka karanta sai ka karanta Allahumma hadina fi man hadaita ka annabi koya masa wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika wasrif anna bi rahmatika sharra ma qabai fa innaka taqdi bil haqqi zuwa ƙarshe yan uwa waɗannan sune wuturi kunuti guda biyu da muka sani addinin musulunci ina fata an fahimta duk wani kunutin da ba wannan ba to wannan laysa laysa ma'rufun lada shari'a lada shari'atul islamiyya ba bane sananne ba a wajen shari'ar musulunci akwai alƙunutu za ku ga galibi da ana yi a lokacin sallah asbahi ko a raka ƙarshe sai ai shiru to wani su da yawa daga cikin malamai suka ce ba a san shi a cikin addinin musulunci ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi ba sabai ba su yi shi ina fata an fahimta wannan alqunutun guda biyu da na ga muku sune suka tabbata a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kansa alqunutun na cikin wuturin kamar yadda na ga muku yin sa da'iman shi ma ba daidai bane kamar yadda malam ya bayani sai malam ya ce alwutur bi raka'atin yin wuturi da raka'a daya mithlu misali law anna lau annahu sallal isha al-akhira idan da mutum zai sallar isha ta ƙarshe ita ce sallar isha da muke yi wa salla ratibataha sannan sai mutum ya sallaci rak'o'i guda biyun da ake yi na nafila bayan sallar isha'i guda biyu wa utira bi wahidatin idan ya gama waɗannan rak'o'i guda biyu a matsayin ratiba ratiba ta bayan sallar isha'i sai kuma ya tashi kawo guda ɗaya a matsayin wutiri an fahimta to shikenan wutirin sa yayi idan ana rubuta ladan masu wuturi a wannan daren shi ma za a rubuta masa fa innahu yajuzu wala mani amala yace wannan ya halatta babu abin da zai hana wal itaru bi thalathi lahu sifatani kai wuturi da raka uku yan yana da siffa guda biyu al ula na farko ayu salli masallaci ya sallaci raka'ataini raka'o'i guda biyu wa yusallimu sai tahiyya ya sallama thumma ya'ti bi thalitha sannan sai ka tashi ka zo da raka'a ta uku sai ka zauna kai tayya kai sallama kaga kayi bi daban kayi dai daban ita ce siffa ta farko yan uwa mu ji wannan da kyau athaniya siffa ta biyu ayu salli thalathan bi tashahhudin wahidin wa yusalli shi ne za ka sallaci ukun gaba ɗaya a tare karo ɗaya ba tare da zama tsakaninsu ba sai a ƙarshe sannan sai ka yi tahiya ka yi sallama ita ta biyun yadda za ka yi shi ne idan ka tashi za ka yi raka'a ta ɗaya sai ka tashi ka yi ta biyu ka tashi ka yi ta uku sai ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama ma'ana ba a zama sai a ina kenan sai a ta ƙarshe ɗan uwa ita ma wannan manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam ita ma annabi yana yi ko kai ta farkon wacce muka fi sani ko kai wannan kaɗe ukun gaba ɗaya lokaci guda ɗaya ka buge su di yayi mala yace wal itaru bil khamsi shi ko wutri da raka'a biyar yadda za a yi yadda ake yin sa ayu sallil khamsa shine masallaci ya sallaci salloli guda biyar din jami'an dukkanin su suma bi tashahhudin wahidin tahiyya guda ɗaya raka'a biyar kai raka'a ta farko ka tashi ba zama ta biyu ba zama ta uku ba zama ta hudu ba zama sai a ta nawa sai a ta biyar a ta biyar din sai ka zauna kai tahiyya kai sallama shikenan kai raka'a nawa kenan kai raka'a biyar ya tabbata shi ma wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal itaru bis sab'i wutri da raka'a bakwai kuwa ayu salli sab'a shi ma mutum zai sallaci rako'in ne bakon dukkanin su jami'an gaba ɗayan su bi tashahhudin wahidin da tahiyya guda ɗaya wannan shi ma irin wanne ne in raka'a biyar ne ko yawwa wal itaru bitis'i to sai wutiri da raka'a tara shi ake yin sa shi akwai bambanci yan kwabar ku je yadda ake yin sa shi ayu salli tis'a jami'an mutum zai sallaci taran ne gaba daya lakin sai dai bi tashahhudaini wa salamin wahid tahiyya bi zakai da sallama guda daya ya abin zai kasance idza salla thamaniyan idan ka sallaci ɗaya biyu uku hudu biyar har takwas duk a haɗe ba zama kaga za ka yi sallah kenan eh sallah raka a takwas duk a tare jalasa in ka zo ta takwas ɗin sai ka zauna sai kai tahiya kawai idan ka tahiya kai sallama ba sallama sai ka tashi in ka tashi sai ka kawo guda ɗaya to anan ne za ka yi tahiya kuma ka yi me ka yi sallama haka ya tabbata ‘yan uwa’ ina ba ta an fahimta to idan mutum zai zaka a tare irin wannan shi ma siffa ce da ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutum sai yayi ta mala yace wata wata shahad sai mutum ya tahiya thumma qama sannan ya tashi wa atabi tasi'a yazo da raka'a ta tara wata shahad sannan ya tahiya wa sallam wa sallama kuma ya sallama fasaratil khamsu was sab'u sifatuhuma wahidatan sai kasance da raka'a biyar da raka'a bakwai da ukun ta biyu ko duk iri ɗaya ne ake su gaba ɗaya ake yin su lokaci guda wattis'u tanfaridu bi sifatiha amma ita raka'a tara ta keɓanta ta ɗayanta da siffarta ba irin tasu bace wasalatu laha sifatani idan mutum raka'a uku zai yi akwai siffofin su kaga anan wajen malaka kama duk siffofin yadda ake bi a sallar dare kowace irin raka'a zaka yi gashi ɗaya ne bai faɗa ba ita ce ammal ihda ashara idan goma sha ɗaya zaka yi fayusalli raka'ataini raka'ataini wa yahtimu bi wahidatin sai salla raka'a biyu ya sallama raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama sai ya cike da guda nawa guda daya kaga zai zama guda biyar haka ne sannan sai sai zaman karshe shine mai na tayya kenan da sallama kuma kowanne zai sallama saboda haka akwai zama guda nawa a cikin ta kenan zama shida in kai biyar kaga raka'a goma kenan ko sannan sai ka kawo na karshe guda daya raka ɗaya kaga ta zama nawa kenan sha ɗaya idan raka goma sha ɗaya zaki haka zaki ƴan uwa ga siffofin yadda yake eh Ali Bassam a cikin tafsirul alam ya kawo su suma haka a cikin littafin da ya kulla dan sallar dare Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala zamu ji lokacin da ya kamata a yi sallar dare kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya tuntuɓe ko kuskuren kusan harshe da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah